بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير رانر لهدي شابير قوة جمال الأولى shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Nuwamba shekarar miladiya 2024 wannan shine darasi na 64 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli wallafar al-Imamu Abu Umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdulbari annamari al-Qurtubi rahmatullahi alaih ibn Abdulbari ya rasu hijira da shekara 463 463 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam muna amfani da nuska ta Abul Ashbal az-Zuhairi wanda ya tattara ya tace abin da ya kiraya da suna Sahihu Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadli malam yana ci gaba da yi mana magana akan hani da shari'a ta yi da kuma malamai suka tattauna akan an hana shiga musu da jayayya mara amfani da sunan kara addini ko da sunan muƙabala ko da sunan ƙure ko makamantansu da ire-iren waɗannan abubuwa yana ta kawo mana maganganun malamai da suke nuna ƙyamata da tsoratarwa da yin hani daga kutse cikin irin wannan al'amari da za mu tashi lambar tarjama ta 2283 inda ya ce وأن إبراهيم قال لم يدخر لكم شيء خبيء عن القوم لفضل عندكم wannan daga Ibrahimun Naka'i kenan yake cewa yana magana da ɗalibai da kuma masu harka addini yace lam yuddakhar lakum shay'un khabi'un 'anil qaumi li fadlin 'indakum ba a taskace muku wani abu na daraja ta musamman saboda wata falala ta ku ba wato sai kun yi aikin kirki ne za ku samu wata daraja ko falala ta musamman a matsayin ku na dalibai ko malamai ko masu shiga harka addini wa an huzaifata annahu kana yaqulu huzaifatu yana cewa ittaqullaha ya ma'asharal qura huzaifatu dan yaman radiyallahu anhu yace ya ku malamai shine alqurra a yaran su na da aka ce qurra'u ana nufin masana waɗanda a ɗabi'ance dama a wancan zamun nan zai zama sun san alqur'ani sun san fassararsa sun kuma san sauran abubuwan da suka mata ya kamata su sani na addini da su ake cima alƙurra ya ce ya ku malamai ku hudu ya taƙullaha ya mashar alƙurra ku ji tsoron Allah ya ku malamai wa hudu tsariƙa man kana ƙablakum ku yi riƙo da hanyar waɗanda suka gabace ku wato sahabbai kinan tabi'ai fala amri na rantse muku da Allah la in ittaba'tumuhu idan kun bi tafarkin da ya dace laƙad subiktum sabƙan ba'idan in kun bi tafarkin da ya dace ma dai ku sani da cewa su da suka gabata to sun tsara muku sun yi muku nisa wala in taraktumuhu yaminan wa shimalan idan kuma kuka watsi da tafarki mai kyau kuka yi dama kuka yi hagu laqad dalaltum dalalan ba'idan to ku ne dai kuka bata bata manisanci wato koda kun bi hanya mai kakkiya kusan cewa ba za ku kamo su ba ballantana kuma idan kun karkace wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu man kana qablakum muta'assiyan man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda yake so yayi riko da wasu mutane su zama abun koyi gare shi to yayi riko da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kwaikwayi tafarkin su fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban waɗannan sahabbai sun fi kowa tsarkin zukata a cikin wannan al'umma ta musulmi wa a'maquha ilman kuma sun fi kowa zurfin ilimi wa aqalluha takallufan sun fi kowa ƙarancin ɗaukar wa kai abu mai wahala wa aqwamuha hadiyan sun fi kowa ƙarfin shiriya wa ahsanuha hallan sun fi kowa daɗin warware matsaloli qauman ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyyi su waɗannan sahabbai Allah ne ya zaɓe su musamman don su zama abokan zama abokan hulɗa abokan makwabtaka abokan cinikayya abokan addini abokan sirkutaka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa'arifu lahum fadlahum yace kusan darajarsu wattabi'uhum fi atharihim kuma ku bi sawunsu akan tafarkinsu fa innahum kanu ala hudan ala ala al-hadi mustaqim babu shakka su sahabbai sun kasance akan tafarki ne miƙaƙƙe na shari'a wa nabi umama taqal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidina abu umama ta yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma dalla qaumun ba'ada hudan illa lukinul jadal babu wasu mutane da za su bata bayan da suna kan shiriya sai kaga an wurga musu sai kaga an jarabce su da al'adar yawan musu da jayayya mutane ne suna tafiya akan shiriya sai suka samu matsala sai suka bar shiriyar to zaka ga a madadin shiriyar nan za a maye musu gurbinta da jayayya da musu da yawan tashin tashina wani hadisi ne sahihi al-imamu tirmizi ya ruwaito shi da ibnu maja da hakim haka na al-imamu ahmad ma ya ruwaito shi da al-imamu ibnu abid dunya a cikin kitabu samt haka nan ibnu batta a cikin al-ibana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma dalla qaumun ba'da hudan illa luqinul jadal wama sai summa qara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun Nabi sallallahu alaihi wasallam karanta wannan aya da Allah yake mai da martani ga kiristoci da suke cewa wa qalu a alihatuna khairun amhu da suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam labarin cewa ranar alkiyama za a ce antum wa mata abuduna hasabu jahannam da ku da ku da waɗanda kuke bauta ma gumakanku to dukan ku rabon wuta ne ku tafi gidan wuta da suka ji wannan sai suka ce okay to yanzu kenan me zaka ce game da annabi Isa ai ka ce shi annabin Allah ne kuma shi ma ana bauta mai to kenan shi ma wuta za a zuba shi za a zubar gumaka tunda shi ma rike shi gunki shine Allah yake shine shine Allah ya bada labari suna cewa wa qalu a alihatuna khairun amhu mutanen makka kafirai suka hada wannan wannan shubha suka ce to yanzu kana nufin da gumakanmu da annabi Isa wanne yafi kenan shine Allah ya ce ma darabuhu laka illa jadala suna buga wannan misalin suna sanar cewa ba hujja bace sai dai kawai dan dai ai jayayya to wannan sai Allah ya ce barhum qaumul khasim wannan shine dabi'ar mafi yawan masu jayayya abinda ya san ba hujja bane a hakikanin abinda ake ce ma hujja amma zai faɗa kawai dan ya more dan ya rikita waje dan ya ƙara shubha dan ya ci nasara kan abokin gaban shi da kowane by all means wato ƙa'ida ce ta Machiavellian theory cewa kawai kome za a faɗa inda za a ci nasara shi kenan shi Allah ya faɗi wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga hujja da ita anan cewa mafi yawan mutane a haka suke rayuwa mutum yana kan shirya sai ya koma ya samu matsala sai ya zama ɗan jayayya sai ga mutane sun ƙware akan musu da jayayya akan addini wanda kuma ba ta fahimtar da mutane addini sai ta ƙara rikitar da addinin قال أبو عمر ابن البري yake cewa watanazar alqawmu watajadalu fil fiqh malamai sukan yi tattaunawa su yi muhawara akan mas'aloli na fiqh mas'al ta shafi sallah ta shafi azumi ta shafi sauran ibadoji zakka ta shafi abin da yake da alaka da aure da cinikayya da saki da hul'i da zihari da haddin da haddin kisa da, da garo da sauransu abubuwan da suka shin shafi ibadoji ibadar jiki, ibadar dukiya da makamantansu. Yace to malamai suna yin tattaunawa akan wannan. Wani hau anil jidali fil itiqat. Amma sun hana jayayya da musu akan aqida. Abu aka mu da shafi kaddara, abin da ya shafi sanin gaibu, abin da ya shafi azabar kabari, abin da ya shafi alamomin tashin alkiyama, abin da ya shafi siffofin Allah, daidaituwarsa, alqur'ani da matsayinsa, aljanna da wuta shin an halicce su ko ba a halicce su ba ceto da sauran abubuwan da suke da alaka da gaibu da abin da ake so ka kudirce a zuciyarka to malamai sun hana jayayya akan wannan anan ana so ne duk abin da aka faɗa kawai ka sallama li'annahu ya'ulu ila linsirakh fi ad-din saboda wannan da shine ake karkata a fita daga cikin addini ala tarahu ala tara munazarata bishrin fi qaulillahi ta'ala baga bishrin marisi da yake jayayya akan ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum qala yace huwa bi dhatihi fi kulli makanin ya dauko jayayya cewa ya zai ce Allah yana yana yana yana tare da duk wasu mutum uku masu ganawa shine na hudun su duk wasu masu ganawa shine na biyar din su duk ƙasa da haka ko sama da haka sai ya ce to kenan kuna nufin wannan yana nufin Allah yana ko ina kowane waje da zatinsa fa qala hu khasmuhu sai abokin jayayya sai ya ce masa fa huwa fi qalansu wa tika wa fi hashika wa fi jawhi himarika so kana nufin yana cikin hulakka din nan yana cikin cikin kayan cikinka yana cikin cikin jakinka ta'ala Allahu amma ya kulu ubangiji ya daukaka daga wannan muguwan magana sai ce haka zalika waqi' wakiyu ya kawo wannan labari wa ana malai ibrahim ce ni ko wallahi akrahu an ahaki kalamahu yace ni ina jin kyamar ma bada irin wannan labarin ma ba na so ma ina bada labarin nan qabbahumullahu ubangiji Allah ya muzanta su fa'an haza wa shibihi na hal ulama'u, to irin wannan zantuttukan su ne malamai suka hana kutse a cikinsu, abin da ya shafi aƙida, abin da ya shafi tauhidi, abin da ya shafi siffofin Allah, abin da ya shafi gaibiyat, abin da ya shafi annubuwat su ne aka hana jayayya da musu da tattaunawa a kansu. Wa ammal fiqhu fala yusilu ilaihi fala yusalu ilaihi wala yunalu abadan duna tanazurin fihi wa tafaqquhin lahu amma kaga fiqhu har abada baka taba zama kwararre a fiqhu ba tare da tattaunawa da muhawara akan sa ba saboda al'amarin fiqhu shi babu laifi dan an tattauna akan shi tattaunawa a bisa matakin ilimi da irin al'adar karatu wato yin magana akan hukuncin da suka shafi tsarki wane ya ce a kaza yana kare alula ko bai karyawa karkarwar ciki tana kare alula wani ya ce wani ya ce ba a'a a tattauna shin ana maimaita alula idan an yi bacci ko ba za a maimaita ba babu lafi a tattauna akan wannan a bujiro da matsalolin a faɗi maganganun malamai a tantance haka magana akan tsarki shin mutum yana da janaba yana da kuma abin nan mace da janabata ta gama kuma wankan haila jinin haila shin wanka ɗaya ce ko gushi ta yi guda biyu wanda taunawa ce babu matsala to da irin su ne wannan masayin ɗin da mu a yanzu saboda mutane ba su iya bambance fiƙihu da aƙida ba sai a zo kan matsala ta fiƙihu sai a yi ta jidali a kan ta jidalin da zai zama musiba da fitina to barin ta shi ya fi duk wannan masayin da kullum muke buga misali matsala akan hukuncin azumi ranar asabar haɗuwar juma'a da idi hukuncin hoto hukuncin zama a anguwa ko garin da ba garin ku ba in ka je kwana nawa za ka yi kana ƙasar ko ba za ka yi ba matsala akan wato gado ko saki uku a kalma ɗaya matsala ire-iren waɗannan masail ɗin ire-iren waɗannan masail ɗin salatul ga'ib yin kabbara sama da hudu magawa addu'a a makabarta ya ake yi ana yin ta jama'iyyan koko ana yin ta furada duk waɗannan masail ne fa furu'i ne waɗannan dukansu babu abin da shafa aƙida a cikinsu kuma malamai ba su gushe ba suna da saɓani a kansu suna tattaunawa a kan saɓanin yau wannan ya samu dalili yau wancan ya samu ko mutum ɗaya ma wata nan ya zama ya karkata zuwa ga wannan gobe ya karkata zuwa ga wancan ba za ka taɓa ji a cikin kalmominsu kuma a ganganinsu sun yi zagi ko sun ci mutunci ko sun tuhumi junansu da bid'a ko fasikanci ko ɓata saboda wannan saɓanin ba to da kuskuren da ya faru a cikin ƙasarmu shine kuskure ne wanda yake ya faru a cikin manhajiyar karantarwa da aka zo aka ce za a karantar da sunna sai wasu ka ɗauka karantar da sunna yana nufin watsi da karantar da mazhabar fiqh to wannan kuskure ne gaskiya duk malaman musulunci da ka sani da ake magana babu wani malami da bai da ba'a akan fiqh ba zai taba zama malami ban bai da wannan ma dole sai malami ya zama yana da gogewa akan fiqh na ibada domin kar mu manta ana cewa kullum ana cewa asalin manufar ilimi aiki da shi me ya aiki da ilimi shine bauta Allah to to ya za a bautata wa Allah ba a fahimci ilimin bautata wa Allah ba sai mutane suka dauka sunna kawai tana nufin kawai tawaye ma fiqhu har waɗanda suke fiqhun su kuma suka dauki wannan a matsayin wata sha'ira ta sukar masu bin sunna cewa ai ƴan ba ruwanmu da fiqhu ne kuma akwai wawayen cikinmu da suke cewa hakan wanda kuskure ne tun malaman da ake fada Uthaymeen kwararren malam fiqh ne Albani Ibn Baz Shankiti Muhammad Ibn Ali Adam Al-Ethiopi waɗannan malaman kangaru na Abubakar Gumi kwararren malam fiqh ne na Malikiya hakan ka tsallaka duk malaman nan zaka ji suna da mazhabobi ka faro tun da kansu Imam Malik din ka gangaro kan zuwa zuwa kan Ibn Jauzi zuwa kan Ibn Taymiyyah zuwa kan Ibn Rajab zuwa kan al-Imam Suyuti duka zaka ji kowa ana danganta shi ga wata mazhaba wato tafarkin da ya koyi fiqhu akai to mu kuma sai aka zo babu ilimin da aka rena kamar fiqhu sai mutane suka dauka ba ruwan su da shi su kawai za su karanta hadisai a bulugul maram da riyadus salihin to daga nan daga nan a tsammanin su sun zama malamai ba tare da sun gane yadda malamai ke mu'amalantar nasoshin nan ba to wuri ɗaya da kuskuren nan ya faru kenan wuri na biyu da aka samu wannan kuskuren shine duk sadda wata mas'alar fiqhu ta taso sai ai treating ɗinta kamar mas'ala aqida wato wanda akan ta za a iya raba gari za a iya rigima akan sallah da takalmi har a raba masallaci za a iya rigima akan aslatu khairun minan nawmi a wani kiran sallah za a yi sha a raba masallaci za a iya rigima a kan zutul isra'a a raba masallaci za a iya faɗa a kan gawa za a yi mata sallah wani ya dinga cewa wallahi sai ya mata kabbara bakwai wani kuma da an yi hudu ya fita wani ya ce ba za a rufe ta da wani kyalle ƙari akan akan akan likafaninta ba duk wannan rigima ko an je makabarta addu'a ya za a yi duk wannan fa masail ne fiqhiyya dukan su babu masala ta aqida saboda haka a inda aka san manhajiyar addini to ba sa jawo rigima amma a inda ba a san mahajiya ba to duka abin rigima ne don haka ga rigingimu suka yi ta yawa zukata suka yi ta ɓaci aka yi ta raba gari aka raba masallatai aka yi tsine menuwa aka yi abubuwa ta yawa over 40 years ana waɗannan abubuwa yanzu ga yana ana biyan farashin su mai tsanani kowa na jin wahala yanzu yanzu ka duba irin farashin da musulmi ahalu suna suke biya suke biya a Najeriya na waɗannan rigingimun aka wayi gari kuma ba mu da manhajiya muwahada ta karantarwa kowa kawai abin da ya ga dama yake karantarwa kowa za ka iya jin ba mamaki ka ji wani kawai yace wani ya ce kawai muhalla zai kanta ta ibn hazmi ba wanda ya siya na shi kawai ta sa ta gaba ya ta karantarwa ya ta buga buga shi akai ya ce kuma da wannan zai koya mutane addini wannan sai ya haifar da wannan lakhbatar ya zama masail din da a yadda suke a cikin littattafai babu fitina a kansu amma mu a wurinmu abin fitina ne yanzu ka koma cikin littafin sautin sura na albani inda ya magana akan ajinu layi biyu ne kawai ya wuce abin shi amma mu anan darin da aka yi aka yi kankani ne matsala ce ta fikihu in ba za ka yi ba ba dole sai ka yi rigima ba wanda yake ba dole sai ya rigima da wanda bai ba akwai wanda yanzu ya ga ka yi sallah ka taso daga rukuyi ka runguma hannu shi bai rungume wato kai dan bid'a ne ko ka saki shi yana rungume wato kai dan bid'a ne wai ba dama ka saba wa shi abin da yake gani babu dama wai ka saba wa abin da yake gani a cikin tunaninsa ko fahimtarsa to wannan duk da asali ya halasta a yi abu a yi tattaunawa a kansu to amma mu a garuruwanmu saboda saddu zari'a da dar'ul mafasid to ka guje ma tattaunawa akan masail tunda za su dawo rigingimu fiye da abin da ake ciki ka guje ma tattaunawa akan masail waɗanda za su ja rigingimu rigingimin da za su ƙara raba kan musulmai tunda kowa na idayin cewa yana son haɗin kai amma kuma za ga aikin shi bai nuna haka akwai masail da dama waɗanda asali bai kamata su ja rikici ba inda malamai ne ke magana a kansu inda a ce da manhajin ilimi ake magana a kansu amma sun zama rigingimu akwai masallacin yan sallama ɗaya akwai masallacin yan sallama biyu akwai masallacin yan kaza in ka je na sallama ɗaya kai biyu ka shiga magana akwai wanda su yi maka dukan tsiya akan kai sallama biyu kai fa kai baka ce shi ba akwai inda aka karun guma hannu a sallah ka shiga musiba a Kano shekarun baya har kusan yaki akai akan kabdu tsakanin 'yan madabu da 'yan salgane ko 'yan ina ne har kusan rubuce-rubucen suna nan da yawa to da a ce ma matsaloli ne ake tana sa ilimi yadda idan an zo idan mutum na da matsala sai ya rubuta ya yi littafi sai duniyar ilimi ta gaji wannan a matsayin ga matsayawa ne amma fa duka surutu ne surutu ma da inda za a ce a bari da hausa wala wani an kashe bakin shi wani wanda ake ganin ya fi kowa baki watakila bakin shi ya mutu kenan inda za a ce to tun da ilimi ne a yi amfani da language na ilimi a musulunci shine mai ne larabci ko ce to shikenan duk wanda zai magana yanzu akan matsala kaza ya rubuta mana takarda ko da shafi 15 ce shafi 15 wallahi an kashe bakin shi kenan duk rigima daga mutane suna yi har wannan tece kucen da mutane suke akan mambari da sunan hudu ba wallahi saboda ana yi da Hausa ne in an ce ai da larabci mafi yawan masu yin surutun nan ba za su yi qualifying a matsayin ordinary limamai ballantana har wanda su tattauna akan wata matsala ta musamman Allah ya kyauta saboda haka wato babu laifi a tattauna akan masail da suka shafi fiqhu tattaunawa ta ilimi da fahimta amma ba tattauna ta fitina da tashin tashina ba yace ba zai a iya fiqhu ba sai an sai an tattauna an kai an kawo wa kana rabi'ata wa kana rabi'atu yus'alu rabi'a ibn abi abdurrahman malamin imam malik ya kasance akan mai tambaya a ce lima quddimatil baqaratu wa alu imrana irin irin tambayoyin kenan ne fitina wani kalli qur'ani kawai ce a to ba an ce ikra ta fara sauka ba daga nan sai wailil mudaffifina daga nan sai kaza sai kaza sai kaza sai da aka saukar da sura wajen guda 80 a makka kafin ai hijira yo me yasa da aka wuce qur'ani aka sa bakara da Ali Imran a can farko da sai a saka su a ƙarshe mana ko kuma a ce sai an gama kawo surorin maka gaba ɗaya za a saka su me yasa wa qad nazala qablahuma bid'un wa 80 sura wani kawai kikiri wannan tambaya wa inna ma nazala ta bil madina bayan kuma wannan surori guda biyu a madina suka sauka fa qala rabi'atu sai rabi'a yace qad quddimata wa ullifa alqur'anu ala ilmi man allafahu eh gaskiya ne an gabatar da su wajen jeren surori kuma an tsara shi ne shi ƙur'ani waɗanda suka tsara shi sahabbai suna sane da wannan maganar da kake faɗa suna sane da cewa bakara da ali imrana daga baya suka sauka baka ji sama wa al'amali bidalika kuma sun yi ijma'i akan a ci gaba da aiki da ƙur'ani a haka fa hadha mimma yace fa hadha mimman mimma nantahi ilaihi wala nas'alu anhu ya ce wannan magana zuwa gare ta muke tikewa kuma ba ma yin tambaya ba sai mun yi tuhuma ba tunda sahabbai suka yadda suka tafi a haka tuhuma mun yadda mun tafi a haka ba za mu zo yanzu mu ce muna tuhumar ra'ayinsu da tunaninsu da decision ɗinsu ba kaga daga na rigima addini take tasowa duk abubuwan da ka ji wancan ɗan gidan Nasiru Kabar yana faɗa irin wannan abin ne dan me sahabbai suka yi kaza da abin da kaji ƴan shi'a suna faɗa irin waɗannan abubuwan ne dan me sahabbai suka yarda wane ne shugaba ba su yarda wane ba dan me ba a saka wane ba to irin wannan tuhumar wanda yake nema tsira da addinin sa baya yin ta wa an abdurrahman ibn abi zinadi an abihi kala waymullahi in kunna lanaltaqitu as-sunana min ahli al-fiqh wa thiqati shi na rantsi da Allah muna kwaikwayon sunnoni ne daga malamai ma'abota fiqhu amintattu wani ta'allamuha shabihan bi ta'allumina ayil Qur'an muna koyon fiqh muna koyon sunna kamar yadda muke koyon ayoyin alqur'ani wama bariha man adrakna min ahli fiqh wal fadli min khiyari awliyati nasi ya'ibuna ahli al-jadli wat tanqibi wal akhadh bir ra'yi ichi duk malaman da muka sani masu falala zababbu cikin mutanen farko basu gushe ba suna Allah wadarai da ma'abota jayayya watanƙib da masu ƙwaƙuduba neman fitina wal akhdhibir ra'ayi da masu yin magana da a ganinsu wayan hauna alliqa'ihim malamai suna hana gamuwa da waɗannan wa mujalasatihim suna hana zama da su kamar da Allah yake cewa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum ata yakhudu fi hadisin ghairi Allah ya ce wa in ma yansa yannaka shaytanu fala taqul ba'da dhikra duk wanda kaga suna kutse cikin ayoyin Allah kar ka zama tare da su in ma har ka zauna cikinsu shaidan ya mantar da kai ka zauna cikinsu da zaran ka tuna Allah ya ce to kai maza ka bar wajen kar ka zauna cikin azzalimai wa yuhadhiruna muqarabatahum ashadda at-tahdhir suna tsoratar da mu akan kusanci da su mafi tsananin tsoratarwa yan bid'a da batattu da ‘yan jayayya abinda ake so ka guje musu, karkace bari ka je ka yi jayayyar da su ka ƙure su. Ku duba ku ga jama'a dujal, Nabi sallallahu Alaihi Wasallama ya yi jawabi a kan dujal tun safiya har kusan marece, wuni ya yi yana lacca a kan dujal, babu abin da bai faɗa ba a kan shi, amma ƙarshe mai cewa sahabbai duk wanda dujal ya riske shi kawai ya gudu. Karkace tun da annabi ya mana lacca ta wuni guda bari in je in ƙure shi. Karkace ba za ka ƙure shi, sharri ka nisance shi kawai. annabi ya ce ku guje musu ga baki ku guje mushi wa yukhbiruna annahum ahlu dalalin ahlu dalalin wa tahrifin li ta'wil kitabillahi wa sunan rasulih sannan suna kuma wato sanar da mu suna faɗa mana su malaman cewa waɗannan masu musu to mutane ne wanda suke akan bata mutane ne masu kokarin juya fassarar littafin Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma tufi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta kariha masaila nan bai rasu ba sai da nuna kyamatarsa ga tambaye-tambaye na rashin na rashin kirki wa nahiyatat tanqibi da kuma karkata zuwa ga bincike na kwakwaf wal bahsi da binciko abubuwa na fitina a cikin addini wazajara an zalika nabi yayi tsoratarwa ya ja kunne wa hazzarahu yayi tankiya wa hazzarahu almuslimina yau musulmai tankiya akan kutse cikin addinin Allah fi ghairi mawtinin a wuri fiye da daya hatta kana min qaulihi karahiyata zalika har ya zama daga cikin magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada na kyamata haka da yace zaruni ma taraktukum duk abinda ban gaya muku ba ku kyale ni fa inna ma halaka alladhina min qablikum bi su'alihim abin da halakar da na gabanin ku yawan tambaya abu ba a fade shi ba ibtida'an sun yi tambaya an gaya musu bayan an gaya musu kuma wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim kuma su kibin abin da aka gaya musu fa idza nahaitukum an shay'in fajtanibuhu annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk abin da na hane ku gaba ɗaya to ku bar shi wa idza amartukum bi shay'in fakhudhu minhu mastata'tu abinda kuma wato na na ce ku yi to ku yi iya iyawa ku wannan hadisi ne tabbatacce hadisi ne a cikin bukhari da muslim da sauran tafai wanda yake nuni zuwa ga hani da kyamatarwa game da irin wannan mummunar ɗabi'a ta surutu da jaye-jayen magana da tambayoyi akan abin da bai faru ba abin da baka san a ina zai faru ba abin da ba ka da alaƙa da shi wajen ƙara fahimta addini sai dai neman fitina kawai. To kai kuma malami da ake maka tambaya ka guje ma amsa irin wannan tambayoyin kar su zama maka mabuɗi na fitina da tashin da tashin tashin a cikin mutane. Wala kad Hassan al-Qa'ilu mai magana da yake faɗan wannan waƙe ya kyauta da yake cewa kad na qaran nasu hatta ahdasu bid'an fi dini bir ra'ayi lam tub'ath bihi rusulu حتى استخف بدين الله أكثرهم وفي الذي حملوا من دينهم شغل yace kad nakkaran nasu hatta ahdasu bid'a mutane suna ta su tona nan su tona can su ce wannan su ce wancan karshe har suka kirkiro bid'o'i fi dini cikin addinin Allah bir ra'ayi da a ganin su sune ko za su ga abu ya dace sai su kirkiro shi lam tub'ath bihi rusul abinda Allah bai aiko manzanni su faɗa ba hatta stakhaffa bi dinillahi aktharuhum har mafiyansu suka yi watsi da addinin Allah suka kama addinin ra'ayinsu kaji mutum ya ce maulidi ai ya fi ma taron aikin haji ya fi taron idi maulidi bida da kirkiro fa har ya dinga wulakanta addini a sanadinta kaji mutum ya ce in annabi ma ya ce a daina ba za su daina ba kaga tasta khaffa bi dinillahi aktharuhum wa fil ladhi humilu min dinihim shughulu kuma har suka wayi gari sun shagaltu daga barin abinda aka daura musu na addini garin yin wannan abin ba zai azhar ba abinda Allah ya daura mishi na azhar ba zai yi ba abinda Allah ya daura mishi na la'asar ba zai yi ba abinda Allah ya daura mishi na kiyaye amana ayyukan mutane ba zai ba yana ce yana wani shagali na can daban yana ta fitina wa qala mus'ab ibn zubairi malam mus'ab zubairi yake cewa ma ra'aitu ahadan min ulama'ina yukrimuna ahadan ma yukrimuna abdullahi ibn hasan yace naga malaman mu suna girmama malam abdullahi dan hasan fiye da kowa abdullahi dan hasan Abdullahi ibn Hassan ibn Hassan ibn Ali ibn Abi Talib jika manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam malamin su Imam Malik ne Abdullahi dan Hassan Hassan dan Hassan dan Ali dan Abu Talib to suna girmama shi saboda kamewarsa daga jayayya da fitina yace wa anhu rawa Malikun hadisa sadli daga gare shi Maliku roto hadisu sadli a as-sadlu anan ba wai sakin hannu a sallah ba wannan irsal ake ce mashi da yaran malaman fiqh asadul shine rufe gashin kai da rufe hannu eh cikin hadisi Imam Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam na an sadli shine an hana mutum ya zo sallah wajen kabbara da wajen tahiya inda zai aji hannunsa da wajen runguma hannu an hana ya rufe hannayen da suturarsa kuma gani ya saki ya saki hannun rigarsa ko ya sa wani lullubi ya rufe kansa haka kamar kamar ya kamar irin shigan kamar yana jin sanyi haka ake cewa ishtimalus samma to shine as-sadlu to akwai hadisin da shi maliku roto cewa shi wannan mutumin annahu kana yusdilu sha'arahu ya kasance yana lullube gashinsa na kansa shine hadisin da maliku roto daga gare shi asari ne daga gare shi ba wai hadisin sakin hannu wannan na malikiya ba ba shi bane wannan maliku bai roto shi ba ya roto ma aka san shi ne wa ana abdullahi bin mas'udin kala abdullahi da mas'ud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yace ala halakal mutanatti'una yace ku saurara al mutanatti'un sun halaka su waye mutanatti'un annabi ya faɗa haka kafa uku sune al muta'ammiqun al gulatu al mutakallifuna lil bahthi amma nuhu anhu shine mutumin da zai dinga kutsawa ya dinga wuce makadi da rawa ya dinga tsanantawa akan abin da shari'a bata tsananta game da shi ba ya dinga kutse cikin al'amarin karatu da ka shine almutanatti to wannan ya halaka kuma yana halakar da mutane wani abdullahi ibn hasan ibn hasan almira'u shine da yawancin abdullahi din almira'u yufsidu sadaqatal qadimata jayayya musu tana lalata tsohuwar abota wa yuhillul uqdatal wasiqata yana kuma warware kulli mai ƙarfi mutunci da sanin juna da sanin ya kamata mai ƙarfi a garin jayar da musu sai ga ya lalace wa aqallu ma fihi an takuna al mughalaba mafi karancin abin da mai musu zai samu shine na barna shine neman cewa nasara kawai yake ne ba ba gaskiya yake ne ba wal mughalabatu amtanu asbabil qati'a wannan kuma kokarin ya ci nasara akan dan uwansa shine mafi karfin ababen da ke sa a yanke zumunta kamar da Allah ya ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kalla kaga jama'a ko mai gida ne kai in ka zama cewa kana sakin jiki kai ta musu da iyalinka akan wani abu kafin lokaci kankani za ku daina mutunta juna za ku daina mutunta juna za ku daina ganin alfarman maganar juna da girman da ya kamata ta baka na shugaba da mutuncin da ya kamata ka bata na uwar gidanka inda za ka ce da abin da aka yi sai an yi musu a ja ka ja mutumin da ya san mutuncin kansa da ya faɗi magana ɗaya aka musa mushi to shiru kawai yake sai kama bakinsa kawai sai ka bar wajen inda ka san mutuncin kanka ba ka yin musu da na ƙasa da kai ba za ka zo misali yanzu da mutuncinka da darajarka kawai ka hau a caɓa a nan yanzu za ka je pz ko ka je ka isa pz a kan naira biyar ko goma ko hamsin ko kama jayayya da ɗan a caɓa ko mai tuka ɗan sahu da ake cewa kai ta rantsaran tsaye kana ihu kana wallahi tallahi duk wanda ya zo ya ganka ko da kana da gaskiya za ci habawa na da mutuncinka wato bai dace da muruwa ba wannan abin ko ko da an aka fahimci cewa a narration ɗin kafi gaskiya to gaskiyarka ba za ta wato yi tabriri ta yi justifying wannan action ɗin ba ko mun gane jama'a to balantana kuma addini saboda haka ya kamata masu harka addini su gane wannan jama'a addini harkar mutunci ce harkar sanin ya kamata ne ba harkar jayayya da musu da baye-baye ba ne so sai ka dinga imajinin wai ta ina mutane suka samo tunanin wai su dinga cigiya ina wanda zai zo mu yi jayayya gani na zo zariya duk wanda ya isa ya zo ina waje kaza ni ne wani sarkin iya jayayya sarkin iya musu wani ma ya sa a status ɗin shi ya sa a facebook ana ta cigiyan waɗanda za su zo a yi jayayya saboda mutane suna son fitina wannan jayayya idan ana yin ta sai kaga sama da mutum dubu goma suna binta suna kalla da haka larabawa a wannan zamanin suka bata addini a kasashen magrib suna da shirye-shirye da yawa a gidajen tibin su wanda kawai shirye-shirye ne na jayayya za a kira musulmi da kirista a kira ahlus sunna da dan shi'a a kira salafi da dan da dan dariqa ai ta musu ai ta jayayya a bude mutane layi su ta kiran waya iya sarransu kowa ya faɗa abin da ya ga dama addinin Allah ya zama urda ga jayayya ku duba ku ga a hankali wannan al'adar ta zo mana za ga waɗannan galibi waɗannan ruwaibida da suka cika gidajen facebook ɗin nan kowa da ya fara musu an ji magana sai ce za mu buɗe layi sai ka ce irin an ce kace yake ci mishi komai sunan shirin da ake a Kaduna da muna yara ana wani shiri abin nan hannu da yawa hannu da yawa maganin kazaman miya ka san da da ana yin wani shiri haka a dinga bude mai sunan shi Bahar Awwalu wani dan jarida ana yi har yanzu sai yanzu ba ji rediyo yake ba ni yanzu ban ma san yanda yake a ji rediyo ba wallahi na fi shekara takwas na jin ban ji rediyo ba ina ga tunda Buhari ya hau shugaban kasa Allah ban ji ban ji rediyo ba ba ma ni da shi a gidana ni kwata kwata to mai mutum da har a mota ni bana kunna rediyo a shi yanzu ana yi ba har a wannan yana nan ne yanzu na dauka ma ya ritaya wannan bawa Allah shi yake shi yake moderating to kaga da yake yan jarida ne na da wanda suke da training da zaran ya ji za ka yi magana ta, saba lamba zai zai cire ka daga layi ko ya dawo da kai ce ba wannan muke magana ba to amma yanzu ka ji wani dan tatsitsi ya yi surutu na minti talatin da biyar ya faɗa abin da ya ga dama sai kuma ya buɗe ma wanda suka gaza shi a rashin hankali da jahilci sai bude musu layi tun da data ta zama a banza credit card ya zama a banza kowa ya kira ya yi ɓannan dukiyarsa ya ɓannan mutuncinsa ya ɗaibawa kanshi unnecessary zunubi kutsa cikin mutuncin mutane kuma tun da najeriya babu wata muraƙaba babu wata raƙaba akan abin da mutane suke shi kenan an tafi haka sai dai a lahira kawai duk abin da kowa ya ga dama ya faɗa to wannan wannan mummunan mataki ne ake a rayuwa da addini da haka za ga mutane su shiga cikin confusion ba su san meye daidai ba ba su san meye kuskure ba sai wanda Allah ya tsare so duk abin da kake ganin daidai ne wanda zai ce kuskure ne duk abin da kake ganin kuskure ne wanda zai ce daidai ne har har ya ruda ka ya ruda maka abin da ka sani wanda asali bai kamata a bar waɗannan irin abubuwa suna yawo cikin mutane ba yace to wa an ja'far ibn aun qala samitu mis'aran yaqulu yukhatibu ibnahu kidaman akwai mis'ar ibn kidam a abu salama al-kufi babban malami ne cikin malaman musulunci ya rasu shekara 158 bayan 153 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mis'ar ya kasance saboda karfin haddarsa suna mai lakabi suna ce mishi mushafi haka suke ce mishi gangaren kafu gwani kenan yana da wani tabo a goshinsa na sallah suka ce kana ala jabahatihi mithla rukubati shatin wani tabo a goshin shi kamar gwiwar akuya min kasarta sujud ma da wani aboki da ake ce mashi mai kulin sallah amma duk kulin ya nashi yanzu ya yi laushi da ne da yake alarama yake da yawan sallah amma ya samu abin duniya ba wata sallar da yake na gani to babu kulin haka muke ce mashi mai kulin sallah kasan da za ga mutane da irin wannan kanta ta goshi yanzu duk ba a yin ta ba ko yawan shafe-shafe ne mutane suke ko ko sallace ba a yi wala za ga da usabe kowa da taban shi sai irin naka dinna maka kai ma naka ga yana hankali yana narkewa eh ko shafe-shafe usabe suke yi to misar yana da irin sa al-imamu abdul dan mubarak yana mushi yana mushi yabo yana cewa man kana multamisan jalisan salihan falyati halkata mis'ar ibn kidami wanda yake so ya samu abokan zama na kirki to ya tafi wurin majalisin ilimi na mis'ar ibn kidam yace fi hasakinatu wal waqaru wa ahluha ahlul ahlul afafi wa ilyatul aqwami kuna makamanci haka yace wuri ne da zaka samu natsuwa ka samu ilimi ka samu mutane wanda suke kamammu kuma madaukaka cikin mutane to shi ne yake maɗansa nasiha shi mis'aru ɗin yake faɗa yana cewa inni mana hatuka ya kidamu nasihati fasma li qawli abin alayka shafiqu amma al-muzahatu wal mura'u fad'ahuma khuluqani la ardahuma li sadiqi inni balawtuhuma falam ahmuduhuma limujawirin jarin wala li rafiqi wal jahlu yuzri bilfata fi ƙaumihi wa uruƙihi fin nasi ayi uruƙi ya ce inni man hatuka ya kidamu nasihati ya kai kidam ina maka nasiha ga kyautan nasiha fasma ali ƙauli abin alaika shafiƙi na karanta shafiƙu amma shafiƙi ya kamata ya zama ai abin shafiƙin sifa ne na abin alaika shafiƙi ka ji zancen uba wanda yake mai tausaya maka inni mana in ammal muzahatu yace kaga yawan ba'a da wasa da dariya wal mira'u da jayayya fada'uhuma to kai watsi da su khuluqani yace wasu dabi'u ne guda biyu la ardahuma li sadiqi bana yadda da abokina in ga cewa yana da irinsu idan na abokantaka da kai na ga cewa ka cika wasa na ga cewa ka cika jayayya to sai in janye jikina in barka saboda kada ya mun naso khuluqani la ardahuma li sadiqi inni balautuhuma yace saboda na jaraba waɗannan halayen na lura da mutane masu musu da mutane masu yawan dariya da yawan yawan wasa falam ahmaduhuma ban ga abin yabo a cikin wannan halayen ba limujawirin jaran wala li rafiki ga wanda zai makwabci makwabcinsa ko abokin tafiyarsa idan makwabcinka ko abokin tafiyarka mai jayayya ne idan makwabcinka ko abokin tafiyarka mai yawan wasa ne to zaka samu matsala kai da shi ballantana kuma shi kansa kenan wal jahlu yuzri bil fata fi qaumi sannan kuma jahilci ma ka kiyaye shi don jahilci yana jama mutum wulakanci a cikin al'ummarsa babu mutumin da ake wulakantawa a cikin al'umma kamar jahili kaga siffa ce amma ta zama zagi kamar da za a ce wani dogo ne wani gajere ne wani fari ne wani baki ne wani malami ne wani attajiri ne to kuma haka wani jahili ne kaga siffa ce amma duk sauran nan an faɗa mutane ba su jin haushi duk mutum mai kudi an ce mai kudi baya jan haushi an ce mai talaka bai jan haushi an ce mishi dogo bai jan haushi amma da rana an ce jahili sai ce an zage shi kuma da gaske zagi ne saboda munin siffar wa uruqihi fil nasi ayyu uruqi sannan kuma takan yanke mishi laka a cikin mutane ya zama ba yi da wani katabus a cikin mutane iyakai yankewa duk mutumin da ya zaba gari zama jahili bai da katabus a cikin a cikin al'ummarsa to mallaka ya gama wannan dogon babin da ya magana akan hani game da jayayya da musu akan abin da shari'a ta hana amma kuma kamar yadda ya faɗa tun farko akwai wani nau'i na tattaunawa da muhawara wanda an ba da dama a yi to zai mana magana kuma akan idan ta kama za a tattauna ɗin yaya ake tattaunawa a bisa hasken sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da manhajin magabata to shine albabu sabi wal khamsun itiyanul munazarati wal mujadala wa iqamatil wa iqamatul hujja zuwa wurin tattaunawa da jayayya da tsayi da hujja idan mutum zai tattauna da wani akan abin da yake bukatar tattaunawa na ilimi da suka samu bambancin bambancin ra'ayi idan mutum zai jayayya da wani akan abin da zai bayyana masa gaskiya ko kuma za a tsayawa da mutum hujja akan abin da ya aikata na kuskure a gaya mai cewa kaza kuskure ne kafin a declaring cewa ya zama dan bid'a ko ya zama batacce kuma su zuciya ko makamanta ka sai an mishi iqamatul hujja duk girman laifin da mutum yayi ai da shari'a sai an ce mishi me yasa kai kaza annabi ko kisa mutum yayi ko an ce wani ya sha giya ko wani ya zagi Allah ko wani yayi kaza sai annabi ya ce mishi kai kaza me yasa kai muku yanzu kawai da mutum yayi kafin ya gama yi ma an fara mai raji kafin ya gama ma an hau life ba wanda yake so ya ji uzurinka baka da uzuri in ma ka ba da uzurin da ya ce ba a karba ba ba uzuri bane wannan قال الله تعالى الله يجي wannan kala ne ba sala ba ku gyara wa qalu lan yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ya bada labari yahudawa suna cewa lan yadkhul su da krista suna cewa lan yadkhulul jannata sam ba ba zai shiga aljanna ba illa man kana hudan sai ba yahudi aw nasara ko ba kristi tilka amaniyuhum wannan shine zancen su mara hujja buri ne kawai to da Allah ya gome musu da martani sai ce qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kace ku kawo hujja shine ka'idan tattaunawa kawo hujja ba wai kawai cewa ƙarya ne kowa zai iya cewa ƙarya ne a amma meye hujjarka menene abin da zaka fa hujja da shi in kana da gaskiya haka nan Allah yake cewa liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana domin wanda zai halaka ya halaka bisa ya ga hujja yana sane hakanan wanda zai shirya ya shirya a bisa hujja yana sane wal bayyinatu ma bana min al haqq shine abin da ya fito na gaskiya wa qala kuma Allah yace in indakum min sultanin bi hadha shin kuna da hujja akan wannan qala al mufassiruna min hujjatin sultan shine hujja was sultanu al hujja wa qala Allah azza wa jalla qul falillahi al hujjatul baligha ka ce musu Ubangiji shi yake da hujja mafi ƙarfi mafi isa. Wa kuma Allah ya ce, Yau mai ta'ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Rana alkiyama kowane rai zai zo yana ƙoƙarin kare kansa. Wani anasin Ibn Malikin fi ƙaulihi game da faɗin Allah maɗaukin sarki, Al-yau naktimu ala afwahi. Allah ya ce a yau ranar alkiyama kenan nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu aljum ba kanu ya'malu za a rufe bakunan mutane a hannayensu da kafafunsu suka fi shaida akan abin da suka kasance suna aikatawa ana sai ce kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallama fadhahika hatta badat nawajizu wata nama tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi dariya har aka ga fiƙoƙin bakinsa wa qala sannan yace hal tadruna mimma dahiktu kun san me yasa nake dariya wa zakara shay'an thumma qala sannan sai yace mujadalatul abdi rabbahu yawmal qiyamah ina dariya ne akan Allah ya sanar shi ne irin yanda bawa zai kokari ya proving case din sa ranar alkiyama ya kulu ya rab ya ubangiji alam tajurni min zulmi ya Allah ashe ba ka ce babu zalunci ba a yau qala bala Allah ya ce eh babu zalunci qala ce to fa inni la ujizu alayya al-yawma shahidan illa min nafsi to abanni ni zan bada hujjata da kaina bana bukatan wani shaida wato shine lauyan kansa kenan qala sai Allah ya ce kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba shikenan ka isa kaiwa kanka hisabi da kan kanka kaza qala wa yakhtimu ala fihi wa yukhtamu ala fihi wa yuqalu li arkanihi untuqi to daga nan bawa ya shirya wannan lalata inda an bashi dama zai yi abinda na ƙarya ne wala yuzan don fa ya tazirun ko to sai Allah ya sa a ɓame bakinsa sai a ba ƙafafu da farji da ido da sauransu a ba su dama a ce umtuki ku yi magana fatan tiku bi amalihi thumma yukhla bainahu wa bainal kalami sai duk su faɗa abin da yayi ƙafa ta faɗa hannu ya faɗa ido ya faɗa kunne ya faɗa farji ya faɗa ciki ya faɗa duk in su gama sun sannan sai a bashi daman yin magana fa yaqulu bu'dan lakunna sai ya fara tsine magabobinsa yana cewa ku yi nesa da ni mutanen banza marasa hankali fa an kunna kuntu unadilu ai ku nake neman ma mafita in an tashi konawa har da ku za ku kona ai to shine yawmin shar'a da'u la ila nar fa wa qalu juludihim lima shahidtum alaina qalu an taqana Allahu alladhi an taqa kull shay'in wa huwa khalaqakum awwala maratin wa ilayhi tusharu zai ce lima shahidtum alaina nisa kuka bada shaida against us shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya dariya wa kare yace innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun shine ma'ana cewa ranar alkiyama za ku kasance kuna jayayya a gaban ubangiji wato mutum yana ja da gabobin jikinsa alam tara babu wannan kafudin alam tara ila allazi hajja ibrahima an fi rabbi ana tahu allahul mulka id qala ibrahimu wannan hadisi ya cikin sai muslim rabbi allazi yuhyi qala ana uhyi wa umit قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس للمشرق فأتي بها من المغرب وبيت الذي كفر سلو نبيو لكف حجة وانت سلو نفرقونا أتيك كاو حجة سلو نبيو شيني وانا نبي إبراهيم عليه السلام cewa mene da Allah ya ce baka ga wanda ya jayayya da Ibrahimu akan Allah ya bashi sarauta yake jayayya yake cewa Ibrahim ni ma ina rayawa in kashe bayan Ibrahim ya ce mashi ubangiji ne ke rayawa ya kashe ce shi ma yana yi yace to shikenan Allah yana fito da rana ta gabas kai ka fito da ita ta yamma in ka isa fabuital ladhi kafar wato a nemi mutun yayi a sa ma mutun sharadin da zai gajiyar da shi wanda an san ba zai iya ba wannan ya daga cikin abin nan hanyoyin tsayi da hujja abinda aka san babu sai a ce to sai ka kawo kaza irin yanda aka titse dan gidan Nasir Gabaran nan a Kano kaza aka su mala Rabiu suka mishi sai ka ce kaza to kawo ya ta inda inda wajen awa nawa ya ta zufa hayo kuma bai kawo ba tunda babu duk duniya nan babu fankata wa khusima wala hikahul buhud haga daga nan aka ci karfinsa aka yanke hujjarsa aka kure shi inda aka zil hujjati lahu saboda an tsaye da hujja wa wasafa Allahu azza wa jalla khusumata Ibrahim alaihi salam wa qaumihi wa radduhu alaihim wa radduhu alaihim wa ala abihi fi ibadatul awsan ubangiji ya bamu labarin irin abin da ya faru tsakanin annabi ibrahim alaihi salam da tattaunawa tsakaninsa da kafiran garinsu masu bautar gumaka har da ma mahaifinsa Allah ya bamu labari inda aka ce id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun ce waɗannan ababan gumakan at-timsal at-timsal shine wato abin da aka yi shi da jiki mutum-mutumi wannan mutum-mutumin da kuke bauta ma menene su har zuwa faɗin Allah madaukakin sarki uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi Allah wadaran abinda kuke bautata ma Allah wadaran ku da abinda kuke bautata ma wanda ba Allah ba annabi Ibrahim ya tambaye su suna jin ku suna ciyar da ku suna iya azurta ku suna iya mau kaza duk babu babu hujja babu wani me suka ce karshe kawai suka ce wajanna aba'a aba'ana kazalika yaf'alu mu dai mun ga iyayenmu ne kawai suna iyakar hujja suke nan su sai ce uffil lakum walima ta'budun min dunillahi al-ayat kullaha wa nahu hadha fi surati shu'ara fi surati dhulla yace surati shu'ara idh qala li abihi wa qaumihi ma za ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu laha akifin qala hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun Ibrahim yace yace me wannan me kuke bauta ma suka ce gumaka ne muna nan muna zaune gabansu muna zaman dirsha ishe to suna jin ku ne in kun kira su ko suna amfana muku wani abu ko suna cutar da ku fahadu an jawabi su'alihi suka kasa ba da amsa duk wanda dama bai da amsa idan aka tambaye shi sai ya tada fitina sai da fir'auna yi ce inna rasulakum ladhi usailakum la majnun kai wannan fa ma wakaci ne ba ku saurare shi to shi ma sai suka ce a'a kar kai mana wata magana bal wajadna aba ana kazalika yaf'alun mu dai mun ga iyayenmu suna yi ne wa hadha laysa bi jawabin an hadha su'ali lakinnahu haida wa harab amma lazimahu wannan ba amsa bace sai dai karkacewa ne da gudu daga barin abinda yal aka lazimce su wa huwa huwa darbun min al-inqita wannan ma wata hanya ce ta yanke hujjar mutum wato a fito mishi da raunin hujjarsa a fili da ya ce musu hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun aga da dare daga cikin hanyoyin da Qur'ani nuna wajen kafa hujja shine fito da raunin wato hujjar makaryaci fili kowa ya ganta ko dai neman shi da ya kawo hujjar da ba zai iya kawowa ba qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ko kuma wato yin bayanin abin da ke cikin hujjar shi na aibi ma hadhihi tamathil lati antum laha akifun kiransu da sunansu ko kuma a ainihin yi bayanin siffofin abinda yake yi wanda za su bayyana gazawarsa to shine kamar wannan cewa hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun zai ta kawo mana misalan ire-iren waɗannan a gaba insha Allah wa qala Allahu azza wa jal ubangiji yace wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha Allah yace wannan hujjojinmu ne muka ba ibrahimu dan ya bayyana gaskiya ya rinjayi waɗannan kafirai cikin mutanansa narfa'u darajatin man nasha mu muke ɗaukaka darajar waɗanda muka gada ba kenan Allah ya ɗaukaka darajar mutane ne da hujja ko mun gane da hujja ta gaskiya wacce za ta bayyana shari'a ta tunkuɗe ƙarya ta bayyana abin da yake na daidai ta yi maganin ɓarna to da wannan ake tattaunawa da hujja idan kana da hujja kuma akwai bukata sai ka tattauna da abokin tattaunawa ka bisa hujja gwargwadon bukata amma ba wai sai ka je ka ɗauko wani musu ko baka da hujja sannan ka tafi neman ina hujja take to duk abin da ka kama sai ka ce hujja ne ko kuma wani sai lokacin dinga kiran waya yana tambaya wala malam muna wani musu ne aka ce ba za a kira ka kai kai ne lauyan suke na yan jayayya sai to suka ce masu ni ba dan musu bane ni ba na musu ku je ku tayi Allah ya kyauta saboda ya kamata sai akwai hujja karara wata ke ta Allah da ya bayar atainaha ibrahima ala qaumi wato zama hujja ce ta alqur'ani da sunna wanda za a faɗe ta karara in ka je karanta jayayyar labarin jayayya al-Imam Ahmad da da da da da su Ibnu Abi Du'ad abin da ya dinga ce musu kenan ku kawo mini aya daga littafin Allah kaga shine qul hatu burhanakum ya faɗa musu kawai sai shi sai su kasa su ta kwana kwana su ce to ai kaza kaza ya ce a ku kawo mini hujja daga cikin aya ta alqur'ani sai in bi sai tsaya iya nan ya gaji yadda su da wannan tsayawa akan jadda din to amma kaje yadda me me musu yake kai ma haka ke yadda me jayayya yake kai ma haka ke da sun za ka gaskiya to kashi za a rasa ina gaskiyar take Allah ya kyauta bar mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah zamu ji misalai na daga kisoshin annabawa annabi Nuhu annabi Yunusa da sauransu da irin jaye da suka yi da kafiran zamanin su akan tafarki na na daidai su da suke da kuma tafarkin barna da waɗannan kafirai suke insha Allah wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah